wasalamun ala ibadihi lazi na stafa amma bad uwa musulmi godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin kowa da komi wanda ba shi da makamanci tsira da aminci ya ƙara tabbatuwa amsa fiyayyen halitta da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar alkiyama bayan haka ‘yan uwa musulmi hudumin mai yau mai taken farala irin alkhairan da ke cikin goma ta ƙarshe idan Allah ya kai rayuwarmu nan da ‘yan kwanaki ƙididdigaggu irin farala da alkhairi da ke cikin goma ta ƙarshe wanda ya kamata mutum musulmi ya jajirce ya zagine domin samun tabbatuwa akan waɗannan farala da alkhairi da ke cikinsu. mu ta taƙaita ababai guda uku ne, suna da yawa farala a cikin goma ta ƙarshe ta Ramadana. Farala ta farko yana daga cikin shiryesuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan goma ta ƙarshe ta shiga na Ramadana. Abu na farko da yake yakan tayar da iyalansa, yakan raya daren da bautar Allah subhanahu wa ta'ala, yakan jajirce wata ruwaya ta kanwo yakan wato limke shimfiɗarsa ya nisance ta domin ya tashi ya raya daren da bautar Allah subhanahu wa ta'ala. Hakanan yakan tayar da iyalansa su masu raya wannan daren da bautar Allah subhanahu wa ta'ala. can faɗan shi da ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi wanda ya tsewar watan ramadana ya raya shi da bautar Allah subhanahu wa ta'ala yana mai imani yana mai kwaɗai lada a wurin Allah an gafarta mishi abin da ya gabatar daga zunubansa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa shi ya samu garantin cewa shi dan aljanna ne amma yakan raya wannan daren da bautar Allah subhanahu wa ta'ala yakan tayar da iyalansa hakanan kuma wajadda yakan yi ƙoƙari ya jajirce wa shaddal mi'izar hamma yakan ɗar mai gyaftansa da kyau kamar yanzu mutum ne a ce ya shirin wani aiki misali ya ɗar mai wandonsa da kyau ka yi shirin tunkarar wani aiki da gaske to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi shiri da jajircewa na ganawar shi da Allah mahaliccinsa. saboda aka goma ta ƙarshe in ta zo tana nuna maka wato ramadana yana maka bankwana ne abin da ka saba na alkhairi ka jajirce ka limka hiye da wannan domin in goma ta ƙarshe daga cikin shiro manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan raya daren da bautar Allah subhanahu wataala ya tayar da iyalansa ya yi ta ƙoƙari ya ɗar mai gebatansa ya jajirce domin gana wasa da Allah subhanahu wataala sai abu na biyu daga cikin shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin idan baka mance wa dan uwa musulmi Allah yana ce maka wa in tudiuhu tahtadu in ka bi shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka shiri in ana neman shiryayye an ka nuna ka tabbas ne mai bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai kokarin tabbatuwa akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin Allah ce wa in tudiuhu tahtadu in ka yi mishi da'a ido rihe akan abin da ya tabbata cikin littafin Allah da sunnar sallallahu alaihi wasallama ka shiru to yana daga cikin shirin annabin mu annabi Muhammadu tsira da amincin Allah shi ƙara tabbata a gare shi idan goma ta ƙarshe ta zo yakan yi itikafi menene itikafi malam yace huwa luzumul masjid mutum ya lezamci masallaci ya kullo kayan shi na musamman ya zo ya zamna a masallaci na juma'a jami'i ka zamna in ma kwana ɗaya ne in ma biyu ne in ma uku in ma goman gabaki ɗaya ne ka zamci dai masallaci to fiyayyen halitta in goma ta ƙarshe ta zo yakan yi itikafi shi ne lezamci masallaci wannan ƙaurawa da kake daga gidanka ka komo masallaci domin ci gaba da ibadar Allah wannan wa huwa sunna sunna ce hanya ce tafiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi bukhari da muslim sun mutar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa eh Aisha take cewa ya kasance idan goma ta ƙarshe ta zo yakan yi itikafi a cikin watan Ramadana har ma har ya zuwa lokacin da Allah ya karɓi rayuwarsa ya ci gaba da yin itikafi yana ta yi in goma ta ƙarshe zo ta ta Ramadana har lokacin da ya koma zuwa ga Allah bayan ya tafi matan shi ma sun ci gaba da yi wannan yake nuna maka mata idan akwai guri wanda yake da aminci yake da tsaro ana hudda musu ɓangaren su guda share guda su ma su su yi itikafi domin ta ce bayan ya tafi ma matansa sun ci gaba da yin wannan itikafi saboda haka yan uwa musulmi ya kamata ga dukkan mutum musulmi idan ya nufaci yin itikafi yana daga cikin ababen da ya kamata ka shagala da shi ka ƙauro ka kakkaɓe mu'amalarka da duniya ka zo ka sa Allah gaba cikin masallaci abin da ya kamata ka shagala da shi na farko shine sallah sallar farilla ka kula da ita haka nan sallar tarawihinku sallar tahajjudi da ake yi da sauran salloli waɗanda suka tabbata ka kula da sallah haka nan mai itikafi ana so ya kula da yawaita ambatan Allah azkar na sahiya da marece waɗanda suka tabbata a sunna haka nan ya kula da yawaita karatun alkur'ani haka nan kuma ya kula da yawaita addu'a tashi ta iyalansa wurin aikinsa ƙasarsu garinsu ka yawaita addu'a a dalilin wannan itikafi da kake yi hakanan kuma sai ka nisanci dukkan wani abin da zai shagalatar da kai daga wannan bautar ta Allah dukkan wani abin da bai dace ba na daga duniya to ka kakkaɓe ba kai ba shi shi yasa ake kiran dukkan mai wanda zai itikafi ya yi ƙoƙarin wato kashe salularsa abu na uku yana daga cikin shirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan goma ta ƙarshe ta zo mu yi kirdada mu yi tsammanin a goma ta ƙarshe mu yi kirdada samun daren lailatul qadari domin daren lailatul qadari hikima ce ta Allah ya ɓoye sa amma yana nan a cikin goma ta ƙarshe ɗan uwa ka yi ƙoƙarin yin kirdada goma ta ƙarshe kirtadas gamankatar da samun daren litinin ba wani abu ne za ka gani itatuwa sun haɗi gidaje sun a'a duk wannan abu ne wanda ake faɗi wanda ba shi da tushe a cikin addinin musulunci abinda dai ake so raya daren da bautar Allah subhanahu wata'ala to idan goma ta ƙarshe ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa taharratul qadar fi fil wutri min ashri awakhir min ramadan ku yi ƙoƙarin neman dacewa da ibada a cikin daren lailatul qadari a wutiri na goma ta ƙarshe na wutar ramadan in ka ɗauka 21 23 25 27 haka je 29 kaga duk wannan kwanaki ne wanda suke mara wanda ba su da ɗan uwa ka yi ƙoƙarin daga goma ta ƙarshen nan dai ka jajirce domin yin ibada raya daren nan na lailatul qadari a goma ta ƙarshe ka tashi kana ibada ka dace da shi khairun min alfi shahar yahi ibadar wata dubu yahi ibada shine mafificin alkhairi daga ibadar wata dubu kusan shekara 83 da wani abu da aka yi lissafi an wa saboda haka ba karamin alkhairi bane mu jajirce idan Allah subhanahu wataala ya kai rayuwar mu zuwa ga wato goma ta ƙarshe gudunmu ta abin da take karantar da mu na farko idan goma ta ƙarshe ta zo mutum ya yi ƙoƙarin raya daren da bautar Allah ya tayar da iyalansa haka nan ya jajirce da yawaita salloli a cikin wannan dare abu na biyu abin da take karantar da mu yin itikafi a cikin goma ta ƙarshe abu na uku neman dacewa na samun dalaitin kadari a cikin goma ta ƙarshe Allah ka da- ka datar da mu ya Allah subhanahu wata'ala Allah ka samu dace da wannan dare Allah karbi ibadunmu ya Allah Allah ka ba mu lafiya da ƙarfin zuciya mu bauta maka ta hanyar karatu manzon ka sallallahu alaihi wa sallama Allah ka biya buƙatunmu na alkhairi marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah subhanahu wata'ala ƙasar mu Nijar muna mata addu'a ta musamman Allah ka zama da ita lafiya Allah ka kawo sabon arziki na alkhairi shugabanni Allah ka haɗa kawunansu akan alkhairi Allah ka jagorance su akan alkhairi Allah ka tilasta su ƙara tausaya mana fiye da yadda suke tausaya mana a yanzu kuma Allah sa su yi lafiya su ƙare lafiya Allah kawo zama lafiya cikin ƙasar Nijar da kuma garinmu da magana Allah ka zama lafiya muna addu'a ta musamman ga sauran ƙasashen musulmi Allah ka zama da su lafiya Allah ka ɗaga musulunci da musulmi Allah ka ba musulunci rinjaye duk wanda zai nufi ƙasa ta musulmi don ya tarwatsa don ya kawo matsala a cikin addinin musulunci Allah subhanahu wataala ka mayar mushi da mugun kayan shi ya Allah Allah ka ba musulunci rinjaye Allah ka tsare musuluncin ka ya Allah Allah ka tsare musulmin ka ya Allah Allah ka tabbatar da digadigan mu akan musuluncin ka ya Allah subhanahu wataala Allah ka zama da kasashen mu lafiya Allah ka mana sabon arziki na alkhairi Allah subhanahu wataala ya jikan iyayen mu da kakannin mu da ya kakannin mu Allah ya jikan malaman mu da malaman malaman mu masu rai Allah ƙara musu lafiya da imani da adalci idan lokacin su da namu yayi Allah ka da mu cikin jannatul firdaus muna addu'a ta musamman ga yaran mu samari zarata masu yin tarawi ana shirin shiga tahajjudi Allah ka karfafe su akan harar alqur'ani da sunna Allah ka sanya rayuwarsu ta zama to masu masu albarka ce Allah ka ba mu jagorori na gari matasan mu Allah ka shirye mu ka shirye su ga baki da yaran mu yan mata waɗanda ba su da aure Allah ka aure da su ga mazajen kware zawara mu Allah ka aure da su ga mazajen kware mu da muke da auren Allah ka zama da mu lafiya Allah ka ba mu abin da zan mu ci mu sha ta hanya kyaukyawa muna addu'a ga yan kaso mu rangwamar da suka yi Allah sa su ƙara rangwamtawa haka nan hukuma rangwamar da ta yi Allah sa ta ƙara rangwamta hira na da yan kaso mu da yan kwadugon mu masu neman ilimi Muhammadiyar na boko masu karanta suwa da hudu da wa'azzuka Allah ka sanya albarka da alkhairi a cikin dukkan rayuwar mu Allah kai ne Allah Allah ka sa muna idan kai ya Allah kuma Allah ka sa ni lafiya mu kare lafiya Allah ka tsare mu ka tsare mana addinin mu ya Allah Allah ka tabbatar da mu akan sunnan manzon ka sallallahu alaihi wasallama Allah ka ka ji kan wato dukkan mutum musulmi jami'an mu na tsaro tun daga bakin iyaka da cikin gari da cikin ƙasa da suke tsaron ƙasa Allah ka tsare su ka tsare mana ƙasar mu ya Allah Allah ka bayyana musu duk wanda zai kawo mana fitina a cikin ƙasa ko zai kawo abin da zai cuci a cikin ƙasa zai ci kasar mu cuci yan kasa Allah subhanahu wataala ka bayyana mushi ya Allah ka ba ka ba jami'an mu na tsaron jayi akan sa ya Allah Allah ka sa su yi lafiya su kare lafiya wayanda suka rasu daga cikin su musulmi Allah ka hada mu cikin jannatul firdaus ibadallah sallu wa sallimu ala muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallama kama amarakum rabbukum bi qawli inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allahumma salli wa sallim وزد وبارك على عبدك على عبدك ورسولك محمد وارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إذ لعلكم تذكرون اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر بارك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله